الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وآهك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala cikin kimarsa ya ƙara haɗa mu a daidai wannan rana da muke karatu cikin littafin mukaddima ta malam mai risala mukaddima da malam yake fice domin ya bayani kan aqidan annabi da sahabbansa da wanda suka bi su da kyautatawa idan ba a manta ba wancan sati a mun karkare magana gami da aljanna da yan aljanna insha Allah kuma za mu ji magana da malam zai koro gami da ɗayan wanda suke ɗayan bangaren Allah ya tsare mu daga ɗayan bangaren za mu ƙara jawo abinda malam ya faɗa a rubuce daga baya sai bishir shari kamar yadda muka saba malam ya ce wa anna Allah subhanahu qad khalaqa aljanna daga cikin abinda ahlus sunna suka yi imani da shi kuma suke gudurcewa shine Allah ta'ala ya riga ya halicci aljanna ba'ada hadara kuludin kuma sai tanadar da ita a matsayin gida na dindindin da in aka shiga ba a fita na dawama bi auliya yi amma ga waliyansa masoyansa mumunai wa akramahu kuma ya musu baiwa fiya a cikin aljanna bin nazar ila wajhil karim ta hanyar su duba zuwa ga fuskar shi mai girma wa hiya allati ahmaqa minha adam ita wannan aljanna ita ce ita ce watannan aljannan da annabi adam ya fito daga gare ta nabiyahu annabinsa wa khalifata kuma khalifansa ila ardihi a doran kasan da ubangiji ya halitta bai ba sa baka fi sadur ilmihi haka ya sa ya ya fito ne saboda abin da ya riga ya ya riga ya yi ilimin ubangiji abin da ubangiji ya kaddara masa wa khalaqa an-nara kuma Allah ta'ala ya riga ya halicce wuta fa addaha dara khuludin sai ta naje ta amsan gida ita ma na dindindin aka shiga ba a fita liman kafara bihi ga wanda ya kafirce masa wa alhada fi ayati kuma ya kangara ya fandara cikin ayoyin da ubangiji ya saukar wa kutubi da kuma littattafai da ubangiji ya saukar wa rusulihi da kuma wato manzanni da ubangiji ya aiko in duk wanda ya fandara ya kangara daga abin da ubangiji ya saukar to lalle wato wuta ita ce makomarsa wa da'alahum kuma Allah ta'ala ya sanya yan wuta mahjubi da arubiyatihi abin iman hijabi ne abin kangewa ne daga ganin ubangiji kamar da Allah ta'ala zai karrama mutanen aljanna da ganinsa to kuma haka zai hana su kuma 'yan wuta su gan shi su ga wannan fuska fuska mai girma Allah ta'ala ya tsare mu daga cikin wato ɗabi'a na 'yan wuta Allah ya tsare mu daga shiga cikin wuta a anan malam yana ya yi maganan wato in an lura ya yi maganan halittan afwan ya yi maganan khalifatahu ila ardi khalifansa a ban kasa to akwai magana da malamai ke da shi akan cewa shi ya halatta a ce ma wani khalifa ta hufi arzi ana ce ma mutum ne ce wannan khalifan Allah ne a ban kasa saboda Allah ta'ala kun an lura a cikin ayan Qur'ani shi ba cewa yi khalifan sa ba ba ya dangata ma khalifan cewa nasa bane cewa yi inni ja'ilun fil ardi khalifa inni ja'ilun fil ardi khalifa kaga ne ce inni ja'ilun fil ardi khalifati ba shi ma kuma annabi Dauda da aka ce ya dawo da ina ja'alnaka khalifatan fil ardi aka ce bai Allah bai ce khalifati fil ardi ba saboda haka malamai suka sami suka sami sabani ta fuskan cewa shin ya kamata a kira wani mahaluki a ban kasa a matsayin khalifar ubangiji a musamman idan an lura cewa duk wanda aka ce khalifa ne shi to za ka same shi ai ya kafa makafin wani ne baya shi ubangiji kullum yana nan jiya yana nan shekarar jiya yana nan yanzu yana nan gobe ba yana nan ubangiji da wawwame ne baya karewa ba zai kare ba saboda haka malamai suke sabani akan shin in aka ce khalifatul lahi akwai fuskan da zai zama halal ne a dangata ma wani mahaluki a ce wannan khalifan Allah ne a zan kasa ko ku babu fuska shi sa babban malami a Sheikh Bakar Abu Zaid a cikin almanahi lafiya yana da littafi manahi lafiya da yayi wasu abubuwa da aka hana a dinga furta ba furta su ko za akwai abubuwa da yawa da manzo Allah ya hana a rika furtawa ko kuma a shari'a aka hana a rika furtawa saboda a dinga kiyaye janibin tauhidi to daga ce akwai malaman da suka wallafa littafi kan wannan a cikin su akwai a Sheikh Bakar Abu Zaid ya tara abinda malamai suka faɗa a cikin Almanahil Lafziyya shafi na 252 zuwa 256 ya kawo saɓanin da malamai suke da shi gami da haka wasu malamai ana da magana guda uku wasu malamai suka ce wato ya halatta ga annabi adamu kadai da kuma annabi dauda a ce musu khalifatul lahi a ce adamu khalifatul lahi fi ardi a ce daud a ce khalifatul lahi fi ardi me hujja shine wancan aya in qala rabbuka inni ja'ilun fil ardi khalifa inni ja'ilun fil ardi khalifa kaga waya danganta mushi khalifanci din to idan aka ce khalifatul lahi suna ganin wato ba ba kuskure akai ba shi kuma annabi dawud Allah ta'ala shi ma ya ce masa inna ja'alnaka khalifatan fil ardi wannan shine kawai hujja su ba wai hujja ce ta kai wa kekin ikin cewa manzo Allah ya ya kira su da khalifatul lahi ba to sai magana na biyu sune wato wanda suke cewa za a iya faɗa ma baki da suke cewa za a iya khalifatul lahi fil ardi ana dangata ma wannan maganan zuwa ga wasu daga cikin magabata cikin hadda sahabbai ma akwai magana da ake dangata ma Ali bin Abi Talib ya ce da ya ga a mutanen nagari ta ce ulaika khulafa'u Allah fi ardihi wa du'atuhu ila dinihi yace waɗannan mutane su ne wato khalifofin Allah a ban kasa su ne suke kira zuwa ga addinin Allah kaga anan kamar wato Ali bin Abi Talib ya kira ya kira mutane da khalifatu khulafa'u Allah sai suka ce to kaga anan muna da salaf kira akwai magabaci akan akan haka sai wasu malamai da suke ganin a'a wannan kiran cewa ka dauka ga wani mutum ka ce masa khalifan Allah ne a ban kasa wannan bai dace ba za ga wasu na cewa kafin yi tafiya ba wanda ta faɗa wannan magana to wannan ba haka bai in ka duba al'adukar imamun nawawi ya yi wannan magana imamun nawawi shi ma ya sarrafa wannan magana yake cewa shi ba ba daidai ba ne kawai mutum ya ga ya ga wani makaluki a bakasa ce wannan khalifan Allah ne a bakasa ba daidai ba ne shekhu ta yi tafiya kamar da kuka je wannan shine ra'ayinsa babban ɗalibinsa ibn kafir a cikin tafsirinsa wannan shine zaɓinsa wannan shine zaɓinsa suke cewa saboda ita ita an ce khilafa yanzu manzo Allah ai ai bai saba khalifa ba sai bayan da manzo Allah ya koma ga Allah Abubakar bai zama khalifan manzo Allah da gaske ba sai bayan da manzo Allah ya koma ga Allah sai Abubakar kuma ya zama khalifan sa sai to kaga khalifanci ana yin sa ana samun shi yayin da babu wani shi kuma ubangiji wato shi yana nan ba wai ba kamar lafazin alwakil bane ko wani abin wannan shi lafazin alkhalifa ita ce lafazin da take magana kan khilafa a la takuna illa li ghaib ba a samun ta sai wanda yake shi da gurgun babu shi kuma kaga kusan kusan kwacin wannan shine abin da manzon Allah ya rika magana a hadisi da ya magana dajjal yake cewa to idan ya dajjal ya fito muku ina nan to ni ne hadiju hadiju kun duna ni ne zan zama zan je in kare shi amma idan ba na nan to shi kenan sai ya addu'a ta ce wallahu khalifati ala kulli mu'min Allah shine ya zama khalifa na kaga khalifa ta saboda manzon Allah baya nan saboda ya dogara ga ubangijinsa dama shi ubangiji shi ke karewa a banda wannan kuma a daga cikin addu'a da manzo Allah ke yi yake cewa Allahumma anta sahibu fi safar wal khalifatu fil ahd to kaga wannan da batun ubangiji a ko mutum ya ki ko ya so ubangiji shine ke maye gurbin abin da ya halitta a ban kasa shi ke shine zai gaje ta shi halitta ya baku kuma bayan kun mutu kuma shi zai gaje kayan sa da ba na sani to kaga wannan shi da wata lafazin khalifa ne da gaske da haka su yi mutane suke cewa a wannan inni ja'ilu fil ardi khalifa ba ana maganan wai khalifan Allah ta'ala ba abinda ake magana ko dai ɗayan biyu ko ya zama annabi Adamu ya ya zama khalifan wa'anda aka fara sanyawa suka raya ban kasa suka banna daga baya aka aka kauda su daga baya aka mu yan adam kamar da aka sani malamai suna cewa da a can ai akwai wasu wanda suke raya duniya shi yasa wato annabi mala'iku suka kasa ma suka yi ma ubangiji hujja cewa atajabu fiha man yufsidu fiha za ka sanya wanda zai banna a cikinta ne wato sun kawai suna son su su kama hujja da abin da ya faru a baya wannan shi yasa wato ibn tabiya ke cewa watakila shi yasa aka kira shi da khalifa idan kuma ba haka ba to saboda shi din khalifa ne Allah ta'ala ya sanya a tsatsan shi wasu za su dinga maye wasu yara su maye gurbin iyayensu su ma su wasu su kuma gurbin wasu malami ya kuma dalibi ya kuma gurbin malaminsa to kaga wannan nan makhulafa kenan kuma wannan a irin wannan amfanin aka samu a cikin Qur'ani ko lakin ta'ala kun khalaifal am khalaifal am shine wanda kuke wato wasu su mai gurbin wasu shi za to daga ilmi da yake cewa to kaga wannan shine ma'anar khalifa a Qur'ani anan ba wai da da ma'anar cewa zai zo ya khalifanci Allah ta'ala a bar kasan ba ba wannan shine ma'anar ba kuma shi ma ibn kathir abin da yake cewa yace hadha huwa sawab fi tafsir khalifa wannan shin daidai in ka ga kalmar wannan wa karkashin wannan aya inni ja'ilu fil ardi khalifa zai cewa wannan shi daidai alaki cewa khalifa adam ko dai yana magana cewa a yana maganar saboda annabi adamu ya ya zama khalifa na waɗanda aka kwashe su a barkasa daga baya mu daga baya muka zama gaje su to sai zama wannan yace khilafan ake magana ko kuma a'a ana maganar khilafa ce saboda annabi adamu da mu da shi da yaransa idan ya mutu wasu yaran za su koma makafinsa su ma idan su mutu nasu yaran za su koma makafinsu to da haka shi sai ubangiji ya sanya mu khalaifal ard wanda suke mai wato gurbin yan uwansu a ban kasa to wannan kuma shine wato ra'ayin da lajnatu da'ima lil itta in ka je karo mujallid ya da shafi 63 haka suka karrare su ma suka ce bai kamata a ce mutum ce khalifatul lahi ba kai tsaye wannan ba wai suna inkara suna inkara abinda wasu daga su magabata suka faɗa ba daga baya wannan kalmar daga wasu sun nuna amfani da ita ta yi hanyar da bata dace ba ta wani ma'anar da bata dace ba saboda idan ka ce khalifan Allah kana magana cewa wato kamar shi ne wanda sarrufi ko ubangijin baya nan ko kuma ya zama ubangijin shi bai da dama wato bai gewaye halittunsa ba sai dole ya sanya wasu turaku da za su zama suna wakilansa to kaga wannan ma'ana ce mara kyau wannan ma'ana ce mara kyau don haka wasu daga cikin malamai da aka fara samun yan taraji suna kawo dan bana bakwai a harkar suna kawo su ma'ana da ba daidai ba saboda haka malamai suka ce wato ba daidai bane ba a dinga izlaqin wannan magana ba ba ko wata magana wata ma'ana kuma mai kyau da ibn qayyim ya ya ishara zuwa gare ta yace babu laifi za a iya cewa khalifatul lahi in ana nuna hukuncin wannan ma'ana shine idan muka ce khalifatul lahi muna nufin cewa wato khalifar da ubangiji ya kafa saboda ya wakilce waninsa wannan kaga kamar idafa ce a tashrikiyya ko kuma idafa kauniyya idafa ce muna nuna mu ce ubangiji ya riga ya kaddara cewa wani shine kuma makafin wani kamar kamar in kace khalifatul lahi kamar kana cewa zabin Allah ne a matsayin wani shi zama wakilin wani ko khalifan wani wannan kaga babu ne akwai wasu abubuwa da yawa da muke dangata mu ubangiji amma ba ma nuna cewa wannan wani zati ne daga cikin zatin ubangiji a'a muna nuna cewa ko dai mu dangata mu saboda tashriki kamar mu ce baitul lahi dakin Allah masallaci kamar mu ce wani banda baitul lahi akwai magana yamilul lahi fil ard wannan hadisin bai inganta ba amma dai baitul lahi a wannan kaga muna faɗa ba nan ba muna magana wai dakin wai anan ubangiji ke yake wato yake zagaye wani daki na zagaye shi ba ba haka ake nufi ba abinda ake magana shine an dangata ma wannan daki ubangiji wannan dakin saboda waje ne da ake bauta masa an dangata mu saboda wannan waje da ake bauta masa kuma saboda a nuna wato girman sha'anin wannan ɗakin kamar yadda yayin da kace Abdullahi bawan Allah ka ce bawan Allah ne saboda ka nuna girman sha'anin wannan bawan yadda bai dangata ya dangata zuwa kowa sai ubangiji to wannan sai zama khalifatul lahi shi ma kamar kana san ka ce ruhul lahi shi ma ruhul lahi kaga anan yayin da kace ruhul lahi kana magana ruhi daga cikin ruhi da ubangiji ya halitta amma dangata ma ubangiji da kai saboda ka ƙara bashi wani cikakken kulawa to khalifatul lahi kam shine haka khalifatul lahi ba idan bace kace halitta da ubangiji ya halitta saboda ya kafa maka hunwa ne to in wannan malami ne kaga babu laifi amma da yadda aka malamai da yawa suna cewa wato kar a sace baki kware da gaske akan wannan a dinga cewa khalifatul lahi fi ardihi da yawa malamai ba sa san arka fada saboda qur'ani ba haka yake ba amma sai a ce na'am eh saboda ubangiji ba ai babu abin da ke shi da ya gewaye ilimin sa ya gewaye komi da kowa ta kore wannan wannan wannan da awata khilafa da ake magana to shine shi yasa wato a malamai suka magana cewa magana cewa khilafa sai da kace khalifatullahi amma kana magana manista khalafahu Allahu ala an ghairi wanda ubangiji ya sanya shi ya wakilci waninsa to wannan babu ne amma ka ce khalifatul lahi kamar kana yanda mu dan adam muke cewa wani khalifan wani ne sai yayin da ba shi sannan yake zama khalifan to wannan ba daidai bane kuma ya kamata a tsaka baki kan wannan saboda haka duk inda ka samu wani magabaci kamar Abdullahi dan Mas'ud kamar Ali ibn Abi Talib ya ce fulan khalifatul lahi to ba yana nuna wancan ma'anar mara kyau ba yana nuna wannan ma'anar ta yanzu da muka faɗa khalifatul lahi an daga taba ubangiji sai ko dai shi din yana aikin ubangiji ne yana aikin da ubangiji ya sanya shi aikin da ubangiji ya sanya shi to shi yake yi ko kuma an dangaza shi zuwa ga ubangiji saboda a karrama shi kaga wannan duk babu laifi akwai hadisi da ya tabbata a ko ce Imam Albani da wasu daga cikin malamai al-Arnaud sun hassana shi hadisin Uzaifa kamar da zo a cikin Musnad yace fa idza ra'aita yawma idan khalifatan lahi fil ard fa falzam idan ka ga wato ara a wannan rana khalifan Allah a ban kasa to shi kenan ka je ka zunce shi kaga nan khalifatul lahi ba yana magana khalifatul lahi da wancan ma'anar ba yana nuna khalifatul lahi da wannan ma'anar nabi da muka faɗa shine man istakhlafahu Allah an ghayrihi wannan babu laifi imamu ibn al-qayyim yayi wannan isharar yace babu laifi da aka faɗa wannan magana din amma dai na ga muku wasu daga cikin malamai sai imamu nawawi sai shafi sa'id da suna ganin ita kanta kalmar ma dai a daina faɗanta saboda saboda kar wani mai ban mabannaci ya samu wato hanyar shiga da bandansa Allah ya tsare mu a sai malam ya ci gaba da cewa wa khalaqan nara sai ya ubangiji ya halicce wuta nan malam ka gace khalaqa khalaqa yin kawo shi fi'il madi fi'il madi saboda ya gaya maka cewa an riga an halitta wa khalaqan nara ya riga ya halicce wuta abinda yake son yayi a nan shi ne tabbatar da mazhabi na gaskiya game da wuta ita ma game da muka baro a lokacin da muka magana kan aljanna cewa an riga an halicce ta a wasu sun saba akan wannan amma malam sai ya tabbatar da mazhabi na gaskiya mazhabi da ahlus sunna wal jama'a to shi ma anan abin da yazo yayi maka ke anan kenan yana sai tabbatar maka cewa aljanna da tare da wuta to duka ubangiji ya riga ya halice su ba za su kare ba kuma da an riga an halice su an riga an halice su kuma babu wani karewa da yake da yake zuwa gare su su kare idan babu su baki da yana raddi ga mu'tazila ga wanda kuma yayi muwafaka da su wajen inkarin cewa aljanna ita ma ko wuta an halice ta mu'tazila suna inkarin cewa wato ita wutan ma ba halice ta ba wutan ba halice ta ba saboda in aka ce an halice ta zai zama kamar to dan aka halice ta ubangiji sai halice kamar wuta sai ai wasu shekara da shekaru ba a ji a sa kowa a ciki ba kaga ai babu ba kamar kai ne ka gina gida kuma baka je ka sa wani wani a ciki ba kai baka amfani da shi kai baka bar kowa ba to ina yi kiba anan kaga abu ya zama al'abatu ya zama wargi kawai haka suke dangata wa ubangiji wannan munan magana saboda su ba su da ba su da ladabi eh to banda su kuma sai kuma wato almajirasu a sha'ira almajirasu a sha'ira magabatanmu a wannan kasa su abinda suke faɗa su sun tabbatar da cewa aljanna an riga an halice ta amma kamar da muka muke yawan faɗa a baya su yanda suke tabbatar mu ba irin yadda muke tabbatar ba ne ba su cewa suke yi alqiyasul aqli ya nuna cewa babu aljanna babu aljanna wuta alqiyasul aqli shi ne wai da zuzuta hankali in hankali ne kawai inda za a bani da hankali na in yi shi a basu da hankalinsu to za su ce babu aljanna aljanna da me za a halice ta yadda su ma mutum da suka faɗa suka ce da me za a halice ta a bata ba kowa to su ma alqiyasul aqli haka ya kamata ya zama amma tun da as-sam'u haka suka faɗa as-sam'u shine wahayi ne ya sauka sai suka sai suka salci suka sallama to kaga yanzu kuma da wahayi ya sauka kuma wa hankali bai kore ba kaga yadda cikin sharhi kenan suka ce alqiyasul aqli shine in zama tare da mu'tazila amma sai wahayi ya ce aljanna an riga an halice ta to kuma tunda kuma hankali bai nuna cewa ba zai yi a samu aljanna a yanzu ba sai suka yarda da abin da Qur'ani da Sunna suka faɗa wato inda hankalin ya nuna ba su gori kamar yadda sanda hankalin sa ya nuna ya suka share wato wasu sufofin Allah ta'ala ubangiji ya ce yayi istiwa'i suka ce su bisa ba ubangiji ya ce yayi kaza ina da hannu suka ce su bisa ba kaga wannan hankalin su ne share shi to shi ma anan wai zan hankalin su share bane kaga wannan shi ne babban su ahlus sunna da sauran da su waɗannan asha'ira saboda mu ahli suna mu abin da muke cewa da ba ma zai yi ma kwata a samu a Allah ta'ala ya saukar da wani abu a ban kasa da mun koye shi zama addini kuma a ce a sha hankalin baki daya ba kai da ka iya dima cewa amma an zo maka bayani zaka gani amma dai baka cewa wai wai wannan abu ya sha hankali na wai asalin shi ya sa abu hankali kawai dai nayi imani saboda shi an riga an sauka kamar da wani lokaci muke cewa shari'a sabanin hankali wani a shari'a dai ba sabanin hankali ba shari'a dai dai take da hankali sai dai hankali ya dima wuce saboda in ya je wajen wuce sai wani ya zo dawo da shi to ga hanya nan ga hanya nan ka ba hanya kisa saboda wannan babban malamin Sheikhul Sa'id Taymiya ya rubuta littafin Dar'u Ta'arud al-Aqli wal Naql Dar'u Ta'arud al-Aqli wal Naql wato idan yana maka cewa kwata kwata da shari'a da hankali ba sa cin karo in ka ga hankalinka ya ci karo da shari'a to hankalinka ne bai da lafiya ka je wajen wato masana wato likitoci na zuciya su maka su wanke maka shi da ruwan zamzam insha Allah aka wanke maka shi shi ne sai ka fahimta amma ba zai yi ubangiji haka idan ka kafa mana hujjar hankali ba kuma ka ce wai yana kafa da wani abu da wani hankalin ma ba zai yi wa qalu lakum la nasma'u aw na'qilu nasma'u aw na'qilu wanda da muna hankalta to in dai ko da ubangiji suka wanda wani abu da zamu rasa hankalta to dan me kuma zamu zamu kafa ubangiji hujja ai da mun ga hujjar cewa ubangiji ka kafa da wani abu da ba za mu fahimta ba to kaga ubangiji kuma duk abu da saukar mana ya kafa wani abu da za mu fahimta ne saboda haka wanda ba shine hanya ta daidai ba abinda yake mu ahlus sunna muka tafi zuwa gare shi gami da sha'anin aljanna da wuta shine wato aljanna an riga an halice ta wuta an riga an halice ta kamar da Allah ta'ala ya faɗa kamar da manzon shi suka faɗa kamar da ijma'in ahlus sunna wa jama'a suka faɗa abinda ahlus sunna suke cewa a ce wai dole dole sai ubangiji ya kawo wanda za su zauna a wutar ko aljanna wannan mun mun ma ubangiji sharadi ne mu wa mu su waye mu da mu ubangiji sharadi ubangiji shi yake dama ya tambaye mu mu wa mu tambaye shi misa kai kaza ba abin da dai kawai za mu daga wato mu abadatar aikin ubangiji shi ne mu rika jin cewa duk abin da ubangiji ya yi to akwai hikima akwai dalilin da sa ya ka ka sani baka sani ba na fahimta ba fahimta ba lalle akwai da hikima da ubangiji ya sanya ya haka ubangiji yana da hikima cikakkiya yana kuma da wato mashi'a garin daman sa zartacciya duk abin da kaga yayi to yana yin abin da ya ga dama ne gwargwadon yadda wato hikimar sa ta zartar saboda ka ya riga ya ga dama ya halci aljanna ya ga dama ya halci wuta saboda ta hikima to a barta a nan kawai ka fahimta ko baka fahimta ba sannan kuma daga cikin hikima ba a ce maka an riga an halci wutar aljanna kidan an ga maka cewa ga abin da ke jiranka ga gidan da ke jiranka ka ka aiki sai magana ce babu hikima mai bai taso ba su waɗannan da suke cewa babu hikima abin ya zama al'abar wannan bai taso ba shi yasa wato alqazi abdul wahab alqazi abdul wahab al-baghdadi shi ya fara yin sharhi misala idan aje an duba za ga sharhin da yayi ma wannan gaba sai ya ce to ai ku kuna cewa ba abu da yanzu abu din so kuke ku ce abinda muzala ke gaya mana cewa idan ramadan ya zo ana buɗe kofin aljanna to yanzu kofin dilla ba ce ake bayarwa kenan ba gaskiya ne ba kaga abin da ai in ka in kace zaka rika faɗa irin wannan magana zaka rika ubangiji ne zaka rika manzo Allah shi kansa to da manzo Allah ya ce ana buɗe kofin aljanna sannan kuma shi manzo Allah shi ya gaya mana a cikin hadisi sahihaini hadisi Abu Huraira yace ishtakat an-nar ila rabbiha wuta ta kai kuka zuwa ga ubangijinta fa qala sai tace ya rabbi ya ubangiji na akan da ba'd ba'd kaga wuta tana magana kenan yanzu kaga wani ma sai in hankali sai sai ce wai wuta tana magana kaga shi bai shi shi bai bai gaba wato girma ubangiji yadda ya kamata a girma shi ba ubangiji in ya gada ma wannan iskar da kake gani zai iya haɗu da ya haɗu da ta zama abu ɗaya ta rufe maka tushe magana ta tafi ta gama ko ta tafi tana ma yi tana tafi yanzu duk yadda kake cewa yanzu wannan abin da kake karantawa na ilimin ka ilimi san zuciyanka duk wani wato wani ɗabi'a da kake da shi ubangiji in ya gada ma in ka ce in ya ce ka ba da shaida ka ƙi ba da shaida zai iya makuɗo wani abubuwa ya sa ya ba ya shaida a kanka shi zai iya wannan wannan bangon da muke gani ubangiji ya ga dama zai iya sanyawa ya magana sai aka magana wai wuta ta yi magana wannan wani abin da ubangiji ya gaya mana ne dole mu yadda malala yace ishtakat an-naru ila rabbiha fa qalat ya rabbi akala ba'dhi ba'dhan ya ubangiji na sashi yana cin sashi na wato ka duba ga ta kanta wuta tana fitar da kanta ba to balle wanda za a sa mata haka sai wa illa ma sha Allah Allah ya tsare mu fa adan li yatanaffas ta ko bani uzini in nika yin numfashi haka in tantace masa fa adna laha fi kulli 'am bi nafasaini sai Allah ta'ala ya mata izini ta rika yin wato numfashi sau biyu a shekara nafasin fi shita wa nafasin fi sai numfashi a lokacin sanyi da kuma numfashi a lokacin zafi wa ashaddu ma tajiduna min al-harri wa ashaddu ma tajiduna min al-zamharin maza da yake cewa shine lokacin da ku ji in ce numfashin inda lokacin da ku ji tsananin zafin rana to lokacin kenan da kuma lokacin da ku tsananin sanyi to lokacin kenan to kaga wannan wani shi ma in sai ya kawo wasu hankalinsa da sauransu wannan wanda ya halicci ya halicce ka ne ya halicci sama ya halicci kasa ya halicci kowa da komai ya baka labari kaka ka imani ka huta kanka in dai yanzu ba sai kace kace babu shi ba in kace babu shi wannan wata magana ce daban amma idan ka yarda cewa yana nan kuma dalilai ke nuna cewa yana nan ga sunan barkatai barkatai suna da yawa kisa ubangiji ke cewa abin lahi shak wato ba zai yi maka ce za ka yi wani tantama ba to idan ka yarda yana nan idan abu guda goma an ga maka ka fahimta to sanan guda uku hudu biyar baka fahimta ba sai ka bayan shi ka ce ai wanda ya bada labari wanda yake shi ya halice ne halice kowa ne da komai da haka na yarda wannan shine wato hali na mumuni ba a rika cewa anya anya ba wanda ke anya haka take a wannan ba ba hanya ce ta mumunai ba malace fa anda hadara khuludi Allah ta'ala sai ya sanya wato aljanna ta zama ita ma gida ce ta dindindin dan yana magana gida da za a dawwama gida da dukkan wani azzalimi mutakabbiri mai girman kai kafiri mulhidi zai dawama wuta wato gida ne na dindindin ga gida ne wanda da ba dindindin wanda in an shiga za a fitar ga wanda yake usatul muwahhidi wanda yake yana da tauhidi yana da imani ya shiga ciki to wata wata zai fito to wannan ba shi ake magana ba amma duk wanda ya je ma ubangiji shi yana kafiri yana zalunci babba yana mai ubangiji girman kai yana ilhadi yana fantara ga ayoyin Allah da Allah da abinda ubangiji saukar to wannan ba shi ba fita shi yasa ma da ce fa adda hadara quluni anan ma malam yana ƙara yi mare mu'tazila randi a yanda suke cewa wai ba zai yi a sami wani abu da fararre ne kuma a ce bai da karshe ba su anan suna san ce aljanna wuta za su za su gaji to ba mu san za mu je ba in aka ce aljanna aljanna ta kare kuma su abin da suke kan fada kenan su fana'u janna wannan ta aljanna da wuta a kowace wuta za ta kare saboda suna cewa sun gina wannan akan asalin cewa ba zai yi a samu abu fararre ba in dai aljanna aka ce ba ta kare ba to ta ma ta zama kamar ubangijin kenan shine ubangijin wanda yake dawama baya karewa ba to kaga wasu suka ce kuma ba za mu faɗa ka ba tunda ita ma halina ce aljanna da wuta duka sahawadif ne tunda dai duka sahawadif ne suna cikin wato abinda ubangiji ya halitta to su ma za su kare saboda kwata kwata su suna cewa ba zai yi a sami alhawari da gairin mutanafiya ba a samu wani abin da fara na abin da ba zai kare ba suka ce wannan ba zai yi ba sannan suka ce wato aljanna da wuta za su kare wannan shine mazhabi na Abu Hudayr al-Allaf babban babban shugaban Mu'tazila yake cewa tafna harakatu ahli jannati wan nar motsin yan aljanna da yan wuta zai zo kare daga baya kaga kaga yanda yake suke nuna mu ubangiji to kawai ku rika wato yi ma ubangiji hukunci da hukuncin hankalinku تفنى حركات أهل الجنة والنار حتى يبقوا في سكون دائم daga baya sai ko kawai a sandare zama dis kowa ya sandare yan aljanna su sandare yan wuta ma su sandare ba sa ba sa motsi la yaqdiru ahadu minhum ala harka ba wanda kuma zai kare motsi haka ya fada to kaga wannan ba ba daidai bane su abin da suke cewa shine dan gurgun ba zai a ce an sami wani abin da ke fararre ne ba a ce wai bai da bai da karshe kamar da kuma a samu ko bai da farko a baya bai da farko a baya kuma a ce nan gaba kuma bai da ƙarshe suka ce ba zai a samu haka ba wannan akan wannan asalin suka gina haka kuma akan wannan asalin ne suke kore duk wani wato a sifatul lahi al-fi'liya sifatul lahi al-fi'liya wanda ya ta'allaka akan mashi'ar ubangiji akwai wasu abubuwa da ubangiji ya ga dama yana yi yanzu kamar sannan ubangiji ya yi ma annabi Musa magana bai mishi magana ba sai lokacin da annabi Musa ya je wannan miqatin walamma ja'a Musa li miqatina wa kallamahu rabbuhu wato sai da ya je sannan aka masa magana to kaga ashe wato maganar ubangiji ita siffa ce tashi amma kuma tana sabantuwa to sai suka tashi mutum sai a ce tana sabantuwa ba ai su saboda haka aikin ubangiji in da a ce akwai lokacin da ya yi akwai lokacin da bai yi ba to kawai suka ce su kawai su musu da ba yanzu lokacin da ubangiji wajen arabu kalmar da safa safa wannan zuwan da zai yi kaga bai riga ya zo ba sai tashi kiyama to duk wannan irin wannan aiki suka ce ba su da ba wannan ba su da wannan ayoyin ba kwata-kwata aka san gina shi ne akan cewa su musulmi akwai wani abu da yake samo ne aka yi shi ba amma kuma wato bai karewa alhali sun mata halittar su sabuwar halitta ce ita ba da ta yi ba halitta su ba halittar su da aka yi ba sabuwar halitta ba ce ba aikin Allah ba ne amma bai halitta ba sai lokacin da ya gama ya halitta su a lokacin kaga wato ubangiji yana aikin sa bil mashiya da ganin damar sa cin kullu yawmin huwa fi sha'n kowace rana ubangiji na cikin sha'anin sa halittar nan yana halittar sa yau ya yi gobe zai yi jibi zai yi kowace ma zai kayansa saboda haka yadda ubangiji ya halice mu yanzu to halittar da ya mai iyayenmu ai ai shi ne rigayayye mu kuma halittar da ya mana shi ne wato cikakke shi ne wanda ya zo a ƙarshe saboda kaga halittar iyayenmu shi ne farko ke halittar kuma da aka zo aka bar daga yanzu daga zuɗaya shi ne wanda daga baya aka yi saboda kaga a cikin aikin ubangiji akwai asabin da Allah akwai wanda shi ya fara yi akwai wanda kuma da shi ne yanzu bayan wanda aka fara yi sau daga aikinsa yana yin sanadin mashiya to shi ma a cikin halittar da ubangiji ke yi duka duk wani halitta da ka gani yana da farko ahli suna sun ce duk wani halitta inda halitta ne ba aikin ubangiji ba ne to wani yana da farko amma idan ubangiji ya ga dama zai iya dawamar da wannan abin ya dawama amma dawama ta ta wato cikin bukata yanda shi ba zai ba shi ne dawoma da kansa ba ubangiji ne ya dawomar da shi to kaga yanzu dawoman a wuta da aljanna ba irin dawoma ce ta ubangiji ba ubangiji shi dawoman sa dawoma ce ta wato wadata ya wadatu da kansa qa'imun bi nafsihi shi a karan kansa shi baya bukatar kowa baya bukatar komai as-samad ne shi yana kowa na bukatar shi baya bukatar kowa amma kuma wato dawoma na wuta da aljanna su dawoma ce wacce take mutaqira dawoma ta wanda take sun dogara ne da dawoman ubangiji ubangiji ne da su dawoma haka kamar yadda dan wuta su dan aljanna su ba idan sun shiga aljanna wannan ni'imar da ubangiji zai ba su ubangiji ne daga dama ya dawoma da ita saboda haka da yanzu mun ce wai ubangiji zai ya dawoma da aljanna da wuta ba muna nuna cewa wai sun yi daidai wani da ubangiji a dawoma sa ba a ta yaya bayan ubangiji shi ne dawoma da su saboda haka wannan bai zama bai zama hujja ba a wajen su wannan wa'annan mutasila kamar yadda muka muka faɗa su ba maka ba ta ba sha'ira su ba irin a irin waɗannan abubuwan na kuludul jannati wannan cewa ita ma wuta an riga ta gira shi zumin dun ba za ta kare ba tare da aljanna su ma cewa suke wai shi ma alkiyasu da akali ya nuna cewa za su kare amma shi ne wato wahayi ya kafa sun yadda duk wannan ne wato hanya ce ta fadararru kamar da muka faɗa cewa babu wani abin da shari'a zai zo ya saka maka da shi kuma ka ce ka hankali ka gane ba sai dai in kai ne ka kaɗai ba gane ba sai a ji aka gane ka ɗi bauta amma dai duk sauran masu hankali za su gane masu mummunai ga wanda kuma suke wato suke wato bin ayoyin Allah ta'ala sallu sallu saboda haka a ce wai aljanna da wuta za su kare a ce aljanna da wuta za su kare wannan magana ce ta ba a san wani magabaci da ta faɗa wannan magana ba babu wani magabaci la a cikin sahabbai la daga cikin maganar manzon Allah ko maganar Allah shi kansa ko kuma daga cikin wanda suka bi sahabbai da kyautatawa ba taɓa samun wani ya taɓa cewa aljanna da wuta za su kare ba ba taɓa samun wannan ba ko ba taɓa samun wani malami daga cikin malaman musulunci wanda aka yarda da su irin su Malik ba irin su abu hanifa irin su imamu shafi'i at-tauri irin su ahmad bin hanbal manyan manyan malaman al'umma nan da ake tuciya da su ba taba samun wani ya taba cewa aljanna ta tsari ba ba taba samun wannan magana ba duk wanda ya faɗa wannan magana da yawa malamai ma sun yi kokarin cewa zai wahala ba zama yana da saurin imani ya ce wa aljanna za su kare baki daya saboda yadda ayoyin Qur'ani suka zo suka nuna musamman aljanna cewa ba ta kare ba wani iman ta ni'ima ce na nan da kai ce za ta kare to kuma ba kaje karita ba kuma kada sai Allah ya da manzon wanda wannan fita ne daga musulunci wannan idan ka duba wato daga cikin walama walami ne shakku sai mutum da aka samu ya yawaita magana kan wannan matsalar ya da ma mutara da yake cukan akan arrabu ala man yaqulu bi fana'i jannati wan nar sai ku sai mutum ya wallafa ya kamata mun albazi ya duba shafi ne daga kalman kan shafuka wanda ba su da yawa a ji a duba a karanta to wannan kaga muka ce karewa wuta da aljanna babu wani magabaci da ta faɗin wannan magana guda biyu na magabata da aka samu da wanda suka fi su asarar da alhala akwai magana saɓani sanannen abu ne a wurin magabata gami da wannan babu cewa akwai kuludi na wuta kuludi na wuta ita irin ta ne kuludi ta aljanna ko ba irin ta bace akwai magana na malamai da suke magana biyu a wannan babu ya kamata wato duk wani ɗalibin ilimi ya fahimci haka ba ina kawo wannan magana saboda mu fede shi bane a yanzu wannan ba ba nan ne wajen wajen a fede wannan magana ba amma dai abin da nake son a fahimta duk malaman musulunci sun yi ijma'i sun yi ijma'i akan cewa kafirai idan suka shiga wuta ba za su fita ba za su dawo ba ba za su fita daga cikin wannan azabar ba sun yi ijma'i akan wannan kuma cewa ba za a kashe su ba balle su mutu ko ba za a sassauta musu azaba ba wannan ijma'i ne na malamai ijma'i ne na malamai sai dai kawai abinda malamai ke magana shi ne wato inda Allah ta'ala ke cewa labi kuna biya ahqaba wannan al-ahqab ta da istithna'i da wani wuri da Allah ta'ala ya istithna'i qala an-naru maqwakum khalidina fiha illa ma sha Allah inna rabbaka hakimul alim ubangiji ke cewa khalidina fiha illa ma sha Allah dan yace illa ma sha Allah can kuma yake cewa inna rabbaka fa'alun lima yurid can a wata sura to a nan waɗannan istitna'i da ubangiji ya yi sai wasu malamai suka ce to wannan istitna'i me yake ne suka kora bayani gwargwadon da ijtihadin su ya tike da su zuwa gare shi to kaga idan ka ji wani ya ya faɗa wani magana kusan kwacin wannan yana son ya fassara wannan istitna'i da aka samu na wurin a wadancan awi annaru matwaqum khalidina fiha illa ma sha Allah inna rabbaka hakimun alim da fadan Allah ta'ala khalidina fiha ma damat as-samawati wal ardu illa ma sha rabbuk inna rabbaka fa'alun lima yurid wannan ishhadu zai shiga ciki ba a cewa wane wanda ya saba kan wannan babu yayi wata bid'a to duka sun yi ijma'i cewa duk wanda ya shiga wata ba zai fita ba kafiri ya shiga wata ba zai fita ba duk sun yi ijma'i wannan ijma'i na malamai cewa duk wanda ya shiga wata ba zai fita ba amma wannan istigra'i ne yake nufi wannan akwai magana da malamai suka yi ba zan ne wajen magana ba kamar yadda na faɗa a ji a duba nan a rabu ala man qala bi fala'i jannati wan nar a ji a duba hadal arwa ila bilad al afra a ji a duba inda malamai suka yi magana akwai imamu sana'ani ya yi magana rasul astar wanda shi albani ya yi mishi ya yi tajiki waɗannan hadisai kowa da kowa ya ya da kira da yake ganin shi ya fahimta amma a fahimta cewa wanda ya saba wannan babu ba za ka ce yayi bid'a ba kamar yadda wasu daga cikin an uwan ma'abuta ma'abuta dalabta cikin nasu fara ce walan wani malam wani an ce ya saba wannan babu sai ka bid'a yayi wannan kaza kaza kaza kaza kaza wannan ba daidai bane kuma in dai haka ka ce kazan wannan magana bid'a ce to sai ka ce kawo dalilin da su wanda suke kawo saboda su ma ayoyin qur'ani suka kawo ayoyin qur'ani suka kawo wadannan labi kina fi ahqa ba in ka je ka duba sauran abin ayoyin da suka bi suna magana kan kafirai ne in ka zo ka duba cewa waɗannan khalidin fiha ma damat samawati wal ardu illa ma sha'a rabbuka inna rabbaka fa'al lima yurid ubangiji sai ya ta'allaka abin da mashi'ansa fa'al lima yurid a ce ya ce inna rabbaka hakimun alim bayan kuma ya istitnaji sai ka za ka zo sai ka zo ka kawo dalili da zai da ya share wadancan magana su kaga shi kenan ka kawo magana iri na ilimi amma ba ka ce wasu abin da suka zo da shi bid'a suka zo da shi ba balle kuma akwai kuma al'asar as-salafiyya da ake da shi a wannan babu al'asar da ake da shi daga Umar bin Khattab akwai wanda ake da shi daga Ibn Mas'ud akwai wanda ake da shi daga Abdullah ibn Amr ibn al-As akwai wanda ake da shi daga Abu Hurairah akwai wanda ake da shi daga Abdullah dan Abbas wanda kuma manya-manyan malamai magabata a wajen sun kawo wannan asar ne wajen wannan tafsirin rabi'i da ya ahqaba da ire-iren wanda ka zaka in kai ba ra'ayinka kenan ba kuma kana ganin kuskure ne wanda kuma galibin malamai suna cewa kuskure ne sai ka zo da dalili ka ce wannan kuskure ne a wuce amma ba ka ce wannan wannan bid'a ce balala ba wannan ba daidai bane inda wasu yan zaman gaske da ba su fada sai ai malam malam malam ibn taymiya ka waye waye ibn qayyim da sauransu wannan bid'a ce a sai ka je kai ma ka kawo manganin su ka share in zaka share ba in kuma kai magana ce ta malamai kai ma kai ma wato amina babu sai ka bijira dukan mu zama amawa mu duka su zama gaba gari mu saurari malamai abin da suka faɗa amma kar mu dinga yi wa malamai wato rashin rashin kunya Allah ta'ala ya taimake mu almuhim dai nan ma yake cewa ya yi magana cewa wato ‘yan wuta za su dawo a wuta muka ce wani ijma'i malamai malamai duka sun yi ijma'i cewa duk wanda ya shiga wuta a cikin kafirai to zai shiga ne shiga da na dawwama shiga na dawwama wannan kuma shi abin da qur'ani ya faɗa mana cewa lallai duk wanda ya shiga wannan wutan wutan jahannama daga cikin kafirai to ba zai fita ba kuma ba zai mutu ba ko ba za su sauka mushi azaban ba haka Allah ta'ala ya faɗa a cikin ayoyi da yawa Allah ta'ala baya ga ba da labarin yan aljanna alhamdulillah alladhi akhaba 'anna alhazan inna rabbana laghafurun shakur ya gama gaya mana yan aljanna su ci su masa godiya alhamdulillah alladhi akhaba 'anna alhazan ina godiya muna godiya ga Allah wanda ya ji jiman da bakin ciki bakin ciki inna rabbana laghafurun shakur ubangijin mu mai yawan gafara ne kuma mai godiya ne to bayan an gama kawo abin da suka ba ubangiji godiya to za a gama sai aka ce wallazina kafaru lahum naru jahannam waɗanda suka kafirce kuwa kaga sun zuwa kishiyar mummunai kenan wanda suka kafirce lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu alaihim min adabiha ba za a ce su mutu ba shi la yuqda alaihim fayam balle su mutu wa la yukhaffafu anhum min adabiha kadhalika najzi kull kafur Allah yake cewa haka za mu saka kama duk wani mai butulu mai kafirce ma ayoyin mu Allah ta'ala yake cewa wa hum yastarihuna fiha rabbana wa hum yastarihuna suna ihu shine yastarihuna suna ihu suna wato ya kuwa cewa ya ubangiji rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal yace ya ubangiji ka fitar da mu mu je mu koma duniya mu yi wani aiki nagari ba irin aiki da muke yi ba Allah ta'ala yake cewa awalam nu'ammirkum ma tadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akum an-nadhir ashe mun ba ku wani rayuwa ba rayuwa kusan kwacin adadin da za mu izina wanda da yake sai dau izina zai iya dauka izina wanda yake sai dauka wa'azi zai iya dauka wa'azi an baka shekara 30 bayan baka an baka an an baka an baka hanzari an baka arba'in an baka hanzari balle hamsin balle sittin balle saba'in balle tamanin duk wani hanzarin bai maka ba an kawo maka nabir nabir na qur'ani ya zo maka nabir na manganin manzo Allah ya zo maka malamai haka suka rika binka gida gida suna gaya maka rediyo suna gaya maka a wayar ka suna gaya maka cewa ga Allah ta'ala nan ga hanyar shi doka bi shi baka bi ba to shine yake cewa awalam nu'ammirukum ma tadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akum an-nabir faduqu fama lidhalimin min nasir Allah ta'ala ka kasance ce ku dan da azaba ba ku da masu a zalimai ba su da wanda zai taimake su to kaga wannan kamar ubangiji ya ya share musu ceto ne annabi ba zai cece su ba wannan annabi ma ba zai cece kafirai wanda suka fita kafirci ba kaga wannan ai da wama ce Allah ta'ala ke magana can wata aya Allah ta'ala ke cewa rabbana akhrijna minha fa in kunna fa inna zalimun suna suna ma ubangiji magiya rabbana akhrijna minha ya ubangiji ka fitar da mu daga daga wutar jahannama fa in udna fa inna zalimun idan muka koma wannan zulubin namu to lalle mun cancanta mu zama azalimin da gaske Allah yake cewa qala sa'ufiya wala tukallimu yace ku yi mun shiru kina ya sa'u ku mun shiru ku je ku kaskanta a wuta wala tukallimu kar ku yi magana kaga wannan yana ƙara nuna maka cewa ɗan wuta ba su fita ba ɗan wuta za su dawo mu a cikin wuta duk wanda ya gamu da ubangiji a hali na kafirci to tsakanin shi da fita ba tsakanin shi ba da fita daga wutar jahannama fa kau ba wato wannan ya kamata mutum iya gane rayuwar duniya ba wani abin da za ka nuɗe bane akan sa ka ci mawa ne ka an kawo lokacin ubangiji ka ce kai baka yadda ba ka ce kai dole naka zaka kawo duk rayuwar naka in ka yi tsaini ka shekara ɗari an gama one century kawai shekara ɗari kuma zai wahala ma kila a yi ka tafi kuma ka je amma barzahu baka san rayuwar da ajalin rayuwar da zaka yi ba yanzu wanda suka riga mu da gaskiya akwai wanda ya shiga dubu ɗaya a ƙasa wani dubu biyu wani dubu bai ya shiga ya yi a ƙasa ba ka san wani hali yake ciki ba wannan fa banda halin da za a je a cidda kuma a kiyama ba a san me za a je a cidda ba akan wannan ka bata lahirar ka to kaga ba karamin ba karamin wato sakaci ne mutum ya yi makansa ba wato sakaci da zai rima zai ci da ya kakure da gaske ubangiji yayin da yake ba da labarin yan wuta azaba ya ishe su za su kalli wato malik wa nadaw ya maliku yaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun shi sai ce ya maliku ya kai malik shi jagoran mala'ikun wutan kenan ka je ka ce ma ubangiji kan yaqdi alaina rabbuk ya je ya ce ya kada ta mana mutu mana sai ki ce wa qala innakum makithun ai za ku tabbata ne a ciki za ku tabbata babu fita ba za ku tabbata babu fita saboda ubangiji ya zo muku da gaskiya amma duk da yawan ku a game da gaskiya kun bijire kun zama ba ku san ku yi aiki da gaskiya ba ku san ku yi aiki da wahayi da aka saukar muku kaga wannan yana nuna maka cewa yan aljanna idan suka shiga ba su fita ba to haka wannan ya kamata ya zama ya zama da wato wani abin da zai sa mu karkada kullum mu wallahi duk wanda ya bata rayuwar shi a duniya nan to fa idan fa je can ba idan magana rayuwa ce za a yi wata wata da wata ba ta da wata iyaka iya iya abin da zaka iya suranta wato ya fi wannan rayuwa ce wata take kaga mu nan kawai shekara ɗaya muke yi shekara biyu shekara goma ashirin talatin arba'in hamsin a ce ya rasu sittin ya rasu saba'in ya rasu saba'in ɗari in ya yi tsanani an gama muke nan amma wannan idan ka je ba maganar mutuwa maza da ya cewa za a zo da mutuwa a ce ya ku yan aljanna kulubin la maut ya ku yan wuta kulubin la maut dawwama ce babu mutuwa haka za a shaida kaga bai kamata mu bata mu kan lokaci a rayuwar duniyar nan ba in wani abu muke muke yi ma ubangiji muna da kuma masa kafafa to ya kamata mu lura da abin da malai ya faɗa mana cewa wutan nan idan aka shiga ba za a fita ba dawwama za a yi kuma wato duk wanda wato ya ya shiga wuta to shi ya ya maka asara Allah ya sanya ba mu cin wadanda mu zama asararru a ran tashin kiyama malai yake cewa zai sanya liman kafara bihi wa alhada fi ayati wa kutubihi wa rusuli zai sanya wato duk wani wanda zai kafirce ba ayoyinsa wa alhada kuma ya kangara fi ayati a ayoyinsa wa kutubihi da littafansa wa rusuli da kuma manzanninsa nan ya fara cewa ya fara kawo kafiri kafiri shi ne wanda yanda ya cancanta ya fara shiga dama wuta dama shi za a fara kawo nan kafiri har munafiki ya shiga ciki kar ka ba kawo munafiki ba ka tsamma ai munafiki da kafiri ai tare suke saboda haka in an zo tare za a tare su illa iyaka dai a kowa zunubin nashi gwargwadon zunubin mutum gwargwadon kuma abin da za a bashi da azabu gwargwadon karancin zunubin sa shi ma kafirin gwargwadon wato abin da zai samu na sassauci na azaba in an wata da wanda ya fi shi haka Allah ta'ala yake yake yake adalci nan al-kufru yana magana kishin imani kishin imani duk wani abin da ubangiji ya saukar tun daga imani da Allah da imani da manzon Allah da imani da gaibi abinda ubangiji ya gaya mana cewa zai faru tun daga barzakh in mutum bai da shi wato ya kafirce ma Allah ta'ala to wannan su ne malam ke magana cewa idan sun shiga wuta ba za su fita ba idan sun shiga wuta ba za su fita ba wataƙila ya an kawo mushi wani wata doka ce ta musulunci ya san dokan amma sai kufur iba a ba wa sakabar kenan sai kawai ya ce ya kiya shi ba zai yi ba irin shi da shi dan yake ya fahimta irin da fir'auna yi wa jahalu biha wa saqalatha anfusuhum zulman wa uduwa ya fahimta ya ji san gaskiya ne amma kawai ce shi daki ba zai yi ba kaga irin waɗannan su ne wato manyan manyan jagororin ta ai kaga shi shi ma yana da cikin wannan aji a ba wa saka bara yayi da ya ji aka gaya mishi da sai ya ce ya ki kuma ya yi man kai waɗannan su ne wa ɗan ajin farko da su bauta banda su kuma sai wanda mutum ya ta ubangiji ubangiji ya faɗa abu ko manzon shi ya zo wanda ke isarwa a majalinsa ya zai ce ubangiji na ya ce in ga abu kaza sai suka ce ina bugu sakamako mai daba ko ko a aje abin da manzo Allah ya faɗa ka ce anya kai ba kai da wannan magana ba kai manzo Allah wai kaman ba su cewa su da hadisin guda ba a shi ba gaskiya da ma wani wani ke cewa da ma wani scientist zai faɗa wannan magana zai iya yarda amma shi Adam Muhammad shi me ya sani game da sha'anin science har da zai yarda kaga wanda ya karanta manzo Allah irin wannan yanayi to ana bayin ana kan masa ba san me zai faru ba gaskiya in aka je aka hada zo ba za su kyau ba Allah ya tsare mu banda shi kuma akwai al-i'rab mutum ya zama an kawo mishi shari'a gashi yana ganin shari'a kawai sai ya bijiri ana yana ganin shari'a gashi ta kun karo shi sai dai labe jiya mata baya abin sa wa man arada an dhikri fa inna lahu ma'ishan banka saboda haka duk wanda aka kawo mishi wani shari'a ta annabi da manzansa yana ji yana gani saboda bai san ya fahimta ba sai kawai ya sa hannunsa ina da mun wato ya kauce da gangan ya kiru kiruwa ya saurara to na kaga bai da hujja shi ya bijiri shi ya bijiri haka zalika wanda kuma yake bin ayoyin Allah da iskilanci in za a tuna a kafin mu na baya ai mun kawo wasu abubuwa da ke kawo kafirci to duk wanda ya irin wannan to yana daga cikin abin da malaki cewa idan su shiga ba ta ba karka tsammana kawai ka buci shine ka ce babu Allah ayo babu Allah ai wato ba duk wanda kai ce babu Allah shi ma san kariya yake yi wanda ce ce babu Allah shi ma san ai ba ai ba shi yake kasa cibi ba ganin kasan yayi ba ganin kai ba shi ma kuma san ba wace duro karkasa ba haihuwarsa aka yi shi kuma iyayen su ma wani kokari kawai suka yi su ma musayin da aka yi aka halice shi ba wanda aka dole ya da cewa akwai wanda ya halice shi in ma bai zama to ta kaburanci ne tsabar san zuciya ne da girma kai amma dole ya san cewa akwai wanda ya halice shi amma kawai mutum ya duka ɗaukar wasu daga cikin ayoyin Allah ta'ala ya ce shi bai ta ba to kaga yanzu wannan wato yana cikin hadari kwarai da gaske ko ya rika ɗaukar wasu daga cikin ayoyin Allah ta'ala ya rika yi mashi izgilanci kira idan ka ji malamai wani yayi izgilanci su suna mashi yanzu mai zafi wallahi soyayya suke masa saboda idan ya mutu da wannan yanayin to ba san wani hanyar zai haɗa ubangiji ba wani zai iya ganin wani wani wani wani abu na shari'a kawai ya bashi izgilanci ya ce ai kaza ne wani magana rashin kyautawa to wannan idan ka ji wannan maka raddi to yanzu wannan ka inda gashi a cikin masoyinka saboda me saboda idan ka mutu aka zaka rabuta ba wannan shine gaskiyar magana alistihza wannan fita ne daga musulunci kamar yanzu wanda zai zo wata dokar musulunci yanzu kamar qur'ani ya ce kawai yanzu qur'ani kawai da zan zo in ci tibiyar fada kan qur'ani kaga ba abin da zai faru ba imani yana nan da nan amma kawai haka ne in ga qur'anin kaga dai rubutu aka yi falle ne da kuma abin da aka rubuta amma dai magana ubangiji ne ke ciki in ji cewa saboda ban san Allah ban san manzon shi bari ta taka qur'ani wanda ku tayi daga musulunci saboda mai saboda na wula na wula ka Allah ne da manzon shi to duk wannan shine abin da malaka ke cewa duk wanda ya mutu a irin wannan to aljanna ta haramta a wajensa makomashi wuta ce kuma ba yi da maceci ba yi da wanda zai taimake shi sai mala kuma yace wa alhada bi ayati lafazin al-ilhad a yare da nufin al-inhiraf ka karkace daga wani abu al-inhiraf wal udud ka karkace daga addinin Allah da kuma tabbacin Allah daga daga lahada yalhadu ala wazni qada'a yaqta'u haka daga wannan shi asalin kalmar idan aka ce al-ilhad ko al-hada an kaza idza adala wal harafa ya karkace kenan to idan aka ce in harafa abu al-hada bi ayati shi wato ya karkace zazzabin da ayoyin ubangiji Allah ta'ala ya saka ya zo da ya aiko annabinsa da addininsa ya saka da ayoyinsa kawai sai ya inkari yace shi bai da ba sai ya karyata ya kaita manzansa duk daga hujjoji wato gamsassu da suka sauka yace shi bai da ba musamman a wannan zamani za ga ana ana kace almulhid ana magana wanda yake ba shi babu Allah ba gaskiya to wannan shi almulhid na farko da wanda ya ilhadi kawai gashi yana ganin ayoyi dururu cewa kuru-kuru cewa a gasu nan akwai Allah ta'ala saboda ubangi abin da ke nuna akwai ubangiji kai kanka a jikinka gashi alama ce cewa akwai ubangiji halittun da kake gani kamar fari a ban kasa alama ce cewa akwai wanda ya halice su kamar da ba da maka ga wani mota wani ka ga mota gashi an kira mai kyau da sauransu an aje maka shi a titi ka ce babu wanda ya aje ta ko ka ce babu wanda ya kera mota babu zai yi ba wannan adabi a ce ba zai yi ba kada ka ga halittu duka kamar fari ka ce wani kawai su kai kansu wanda kaga hankali ba zai dauka ba sai dai idan an shiga cikin babi na rashin hankali wannan kuma watakila marasa hankali su da wannan magana amma a mutum ya rika cewa babu babu Allah babu kida yanzu kaga wannan shine mulki na farko shi ubangiji kamar da muka faɗa a cikin a cikin Qur'ani ma baya baya maka shi to shi wannan ya san ƙarya ma yake kawai Allah ya shak kawai shi wannan abin da yazo da shi ƙarya yake yi a karanta shi ma yana kai ta kansa to ilhadi nabi kuma shine ilhadi ayoyin Allah ta'ala shine ya rika fassara ya rika wato daukar ayoyi ya sa su a karkashin hankalinsa ne wanda yake gagatacce hankalinsa wanda yake bai kai ko ina ba amma ya rika yi ma ubangiji hukunci da hankalinsa kawai tura hankalinsa baya komawa wajen nassin da Allah ta'ala ya saukar a sunna ko kuma a littafin sa a yana kawo san zuciyarsa duk abin da ubangiji ya saukar ya ba da labari sai ce shi ne jaba to kaga wannan shine alhadafi ayati nan malam ai yana yi irin wannan mutane rabbi ne saboda ubangiji ya sako da wasu abubuwa ya ce matsala ya ba mu labarin cewa nan gaba za a yi kaza cewa wuta akwai ta aljanna akwai ta sai wani ce babu to kaga wani alhadafi ya yi kenan ya yi ilhadi ya yi kangara a ayoyin Allah ta'ala Allah yake cewa ina da ido Allah yake yace yana da ido yana da hannu yana da kafa sai kawai kace babu sai a ce annabi ne mai faɗa ta kawai babu ni bai yadda ba to kaga wannan shi ma ilhadi yake yi ba a baka ilhadi kangara yake yi saboda ya karkace daga abin asalin abin da ubangiji ya saukar ya saukar ma Allah ta'ala da manzon shi haka zalika a ce sunayen da ubangiji ya saukar manzon Allah sunayen yake wannan suna sunaye na ne ku kirayen da shi ko ta mun da shi sai kawai mutum ya ce wai wani suna kaza na ar-rahman babu shi kamar da kafin suke cewa wa rahman waye wani rahman mu dai musarrahi ne waye wani ar-rahman kaga wannan waye wani ar-rahman wannan ka kafirci ne ilhadi ne shi sa Allah ta'ala ke cewa wallahi al-asmaul husna fada'uhu biha Allah yana da sunaye kyawawa sunaye ba da hasufofi sun shiga babu wani suna da bai da sifa cikin sa ba wani suna lafazin Allahu ya da akwai wani ma'ana da yake kunshe da shi shine nuna cewa ubangiji shi ne da bauta lafazin ar-rahman akwai ma'anan rahama lafazin al-razzaq yana da ma'anan azutawa saboda haka duk wani suna na ubangiji akwai wani sifa da ya kunsa na ubangiji ko a ciki sai nan da yace wallahi al-asmaul husna fad'uhu biha cewa yake yi da sunansa da sufufunsa dimin imani ne nuna shi ma ya dauko wannan aya sai ya sanya ta a wannan wajen shine al-hada bi ayati Allah ya ce yana da kaza ka ce kai baka ba Allah ya ce ya hace adam adam da hannunsa guda biyu ka ce a ba wani hannu sai dai ni'ima kaga wannan idan kana yin inkari ne shine ma ne ke cewa idan kana musanta kana cewa annabi annabi abin da faɗa ba gaskiya faɗa ba to wannan abin da mutum ya zo da shi ka musu ya zo da shi ya fi musulunci amma idan kawai ya zo yana cewa a kawai shi dai annabi ya faɗa ne ya yi salamu ne da jumhur ko na abaka mace wanda ya tawili tawili wanda yake bauɗaɗe to wannan abin da zo da shi bid'a ne kuma watan mutane in ya doge akan haka zai iya kai shi kafirci Allah ta'ala ya tsare mu kaga wannan shine wato ilhadi game da ayoyin Allah ta'ala wannan shine wato ilhadi game da game da sunan Allah da sifofinsa da malam ke magana daga cikin kuma wato ilhadi game da ayoyin Allah ta'ala shine mutum ya rika daukar ayoyi da Allah ta'ala saukar a Qur'ani ko sunna ya rika fassara su da zuciyarsa ya rika fassara su da zuciyarsa kawai ya ina ka samu wannan fassara kawai ina abinda kai na kwakwalwa ya ta mun shifta na faɗa wato idan ka je yan fassara wata aya da za ka je ka tsare shi ka ce wai malam ina ka samu wannan fassara ba zai gaya maka inda ya samu ta ba daga Qur'ani ko sunna to kaga wanda shi ma ilhari ne wato game da ayoyin Allah ta'ala wato mutum yana yin fadara ne ko da kuwa ya dace in dai da ra'ayinsa ne malamai su cewa bai dace ba saboda abin da yayi da nubinsa wannan zunubi yayi ya kuma yi wato abu mai zunubi mai girman gaske da ubangiji zai kama shi saboda yayi alqawlu ala lahi bila'i yayi yayi magana kan ubangiji ba tare da ilimi ba Allah ta'ala na cewa kul inna ma harama rabbi al-fawahisha ma zahara minha ma batana wal ithma wal baghy bighayri al-haqq وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا عن الله ما لا تعلمون الله تعالى كتوى إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن Allah ya haramta wato albasha abin da ya fito sarari da abin da ya zama bai fito sarari ba wal ithma wal bagh ya kuma haramta zunubi da kuma zalunci bi ghairi haqqi ba tare da haƙƙi ba wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana kuma ya hana kuma ku masa shirka to da ya gama gama magana shirka kuma sai ce ku na kuma ku yi magana game da Allah ba tare da ilimi ba wato sai malamai suka cewa da shirka da magana ga Allah ba tare da ilimi ba to tare suke dan jimai dan jumai da dan jimai abokai ne su saboda haka duk wanda yake yin magana game da tafsirin tafsirin Qur'ani ko tafsirin sunna ba tare da ilimi ba bai je wurin malamai ya ji me suka ce ba kawai faɗa da ra'ayinsa to shi ma wannan ana gudun kai ya shiga cikin wannan fadin fadin Allah ta'ala yana magana ba tare da ilimi ba yana yi magana game da Allah ta'ala ba tare da ilimi ba kuma Allah ta'ala ya kama cewa da hatuwa ba za ta kyau ba saboda haka kar mu dinga tsammanin cewa yanda ubangiji ya bada amana jama'a suna sauraron abin da muke faɗa wanda zai dauko ayoyin Qur'ani kawai kawai yanzu yanda kawai zan nake zuwa dauko Qur'ani ko sunna kawai yanzu in dauko kawai ina faɗan ma yumnihi alaihi ra'si abin da kaina kawai ke shigo shifta kawai na ta mun daɗi kawai in kawo in na kawo kawai in ja ta kawai in fasara tun da nake so in tafi abuna wannan yana alƙawlu Allah la ilaha kuma ya wajibi wajibi ga wanda ya ji wannan ga wanda ya ji ana irin wannan ana wato ta'addanci wajen fasara ayoyin qur'ani ko fasara hadisan manzon Allah wajibi in yana da dama ya yi inkarin munkar da zai iya wajibi kuma yayin da hatta mu yanzu da muke ake ba mu dama muna muna wato nusashe da jama'a lokaci bayan lokaci babu laifi a rika zuwa da wasu malamai suna saurara abin da muke faɗa a ji cewa abin da muke faɗa nan akwai shi a cikin littafi ba wai kawai wani abu wani fahimta mu ne muke zuwa muna ɗauko shi ba kawai in je in zauna kawai na je na gama yawo na kuma in zo kawai ina fassara muku abin da na gada ba kaga wannan inda inda amana ce in ga muku abin da yake sai abin da malamai suke faɗa haka kuma amana ne yayin da kuma kuka ce mu zo mu wa'azi kuma kuma ku rika jin cewa abin da muke faɗa muna yin daidai kuwa a dinga kai to wasu malamai suna ɗan sauraron abin da ake faɗa a ji cewa wai an yi daidai ko ba a daidai ba idan ba haka ba wallahi da mu da kuke cewa mu wa'azin da ku da kuke saurara duka za mu tarayya wajen ilhali game da ayoyin Allah ta'ala Allah ta'ala ku ya sani saboda haka abin ba wai san da shi ba kar a ji cewa wani yayi kaza wani yayi kaza wani yayi kaza har mun duk ba wanda ya sha saboda haka duk abin da muka zo da shi kuma wajibi ga wanda ya wani kuskure mu wai idan muka kuskure wajibi ka fito ka ce wannan kuskure ne a cikin wani tafiya haka wannan babu ba abin da ya kara masa girma me zai kara mai yato a ciki da ba kai sanau ne ba ka ce wannan masani ne kai dama kai zuwa kaje karanto abin da malamai suka faɗa ka zo ka gaya mutane kisa muke zuwa da ɗan ɗan abin da muka muka rubuta saboda mu mun san ba mu san mu faɗa abin da muka ga dama ba a cikin addini ba wanda ya sai faɗa abin da ya ga dama dole yayi addini gurgurda abin da manzo Allah ya saukar ne saboda haka kuma yayin da kuma kuke saurare to amana ce kuma yake wuyan ku tabbatar abin da muke faɗa da muna kwatantawa in dai ba mu kwatantawa to wajibi a zo a samu da wasu malamai wanda suka fi mu su saurara in suka saurara kuma su ce lalle abin da ka fasara nan ba daidai bane ka gyara in yana da dalili ya kawo in ba da dalili shikenan shikenan wato ya ya dauki abin da aka aka masa gyara sai daga cikin ilhadi da ce daga cikin ilhadi game da ayoyin Allah ta'ala to kaga wannan yanzu wannan idan na zama ina fassara ayoyin Qur'ani da san zuciyata ko kuma ina fassara hadisan manzon Allah da san zuciyata ina wato halatta wannan abin to kada ce daidai yana halatta wannan laifin to kaga wannan fita daga musulunci idan yana yi da karambanin tsiya to yanzu irin wani shi shi din dole a mashi a mashi wato wa'azi a fiyan da za a yi a masa fada in ma za a kama shi ne a mashi ladabi in akwai hukunci sosai a wurin a mashi hukunci saboda yana magana ba tare da ilimi ba yana irin waɗannan ma maliki na ka zo da shi cewa ce a zane su kawai saboda ka zo kana magana waye salafinka waye ya gabace ka kama wannan fasara kaga wani ya zo da fasara shi kaɗai ya zo da shi in za ka ce ina ka samu wallahi ba zai iya kawo ka inda ka samu inda samu ba to kaga dole wato insha Allah addini ya shiga halin da kalika yi a ka rika zuwa kana duba abin da kake faɗa duk abin da zaka duba sai ga mai malamai suka faɗa akwai malamai malamai da kuma Allah ya sa sun yi wallafe wallafe manya wanda za mu iya dubawa da wanda ba za mu iya dubawa da tsaka tsakiya da tsakiya da na kasa da kuma wanda ke na sama to ka duba na kasa mana kai ba ka huta ba kanka ka zo ka faɗa ma al'umma saboda amana ce daga ciki kuma akwai wato mu dangata mu zalla wani magana za ka wani lokaci kuma su wani adam ya wuri da na zo ina ina shankin wannan gaban ne kawai sai na ga to yau mu abun ya shafa kawai zan da kawo wasu abubuwa da ya shafa masu wa'azi yau ba ya da haka da ma wa'azi yake a har wala yau kuma yayin da kake dangata mu zalla magana dole ka tabbatar cewa mazalar da ya faɗa eh ba kawai in kawai ka dauka ne abun da ya shahara abu a cikin malamai sai cewa mazalla ya faɗa cewa kaza shi ke suka faɗa saboda ka dogara ka dogara da magana wasu malamai amma yayin da ya bayyana maka cewa wannan ba kawai magana manzo Allah bane haramun ne haramun ne haramun ne ka daga ta manzo Allah wannan magana dan wani kawai za ka magana sai daki kawai sai ka ji na kawo maka wasu maganganu ai manzo Allah ba ya ce kaza idan ka daga ta manzo Allah wannan to shine manzo Allah ya ce falyatabawa maq'adahu billah man kadaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu min an-nar duk wanda ya min ƙarya da gangan yana ji yana gani an ce masa ƙarya ne kuma ya san ƙaryar ne yake fada ya ta damba kansa mazauni a gidan wuta to kaga da yawa kuma ana jin ana samu mu dalibai wani lokaci wata magana ce kana son ka faɗe ta amma ka mata wani ya faɗe ta ilma wani malami ya faɗe ta kawai sai ka ce ai manzo Allah ba ya faɗa ai ya zo a hadisi wannan in baka tabbatar baka shi ka ce wata kila ko ka ce ruya ana cewa in aka ce ana cewa ai baka ce manzo Allah ya faɗa ba amma dan me za ka ce manzo Allah ya faɗa saboda kaga wajibi a rika komawa wajen malamai da su tantance labarai wanda suke cewa wannan ya tabbata wancan bai tabbata ba ba za ka faɗa komai ba sai abu da ka tabbatar manzo Allah ya faɗa idan ka faɗi wani magana wanda yake manzo Allah bai faɗa ba to ka dan kai ilhadi kuma a ayoyin Allah ta'ala saboda manzo Allah shike yin sharhin Qur'ani kamar yanzu tafsirin da manzo Allah ke yi ne kai ka danga ta muku tafsiri na ƙarya to dan haka ubangiji zai kama ka sai manzo Allah ya falata bawa ma adam min Allah manzo Allah yake cewa man haddatha anni bi hadithin yura annahu kadhib fa huwa ahadul kadhibain duk wanda ya ya ba da labarin gani da ni bayan an gaya mu cewa wannan labarin ba kuma magana ta bace ya ta faɗa kuma to shi ma yana cikin makarata Allah zai kama shi da laifin yamu manzo Allah ƙarya kuma shi ma yana cikin wanda ya ilhadi ya yi fandara gami da wata abin da ubangiji saukar da ayoyinsa daga cikin ilhadi daga cikin ilhadi a cikin qur'ani a cikin littafi da Allah ta'ala ya saukar shine mu ce wato wani ya ce ya yi imani da wani sashi na littafi ya ce kuma bai imani da wani sashin ba kamar da wasu yanzu aka wasu mutane suna yi wani lokaci za ga wasu musulmai ko musulmai ba suna kowa ne kurkuru sai wai musulmai da qur'ani ba amma sai su dauki wasu wasu wasu dokokin shari'a musu sai su kwalla su sai mu wadannan dokokin mu yadda ba dawo annabi isa to gaskiya mu muna jin fa ba zai dawo ba ya aka bai dawo har yanzu kaga yana gaggawa ko mahadi zai da zai bayyana cewa shi bai yadda ba a'a dafatul ardi da manzo Allah ya faɗa Allah ya faɗa a cikin Qur'ani yace shi bai yadda ba to yanzu kaga wannan shi ne nu'minu bi ba'd kitab wa nakfuru bi ba'd ya yi imani da wani bangare na littafi ya yi kafuce wani bangare na littafi shi ma malai ce wannan yana cikin wanda shi ma zai zama shi da zan kafirai wanda zai dawo a cikin wuta kaga kamar nasara kamar yahudawa ai sun kafa ce mu kudani suka yi bayan wani sarrafa tafasu da ka Allah ta'ala shi ma duka yasa yi musu mu'amala mu'amala ta kafirai haka zalika wanda aka gaya mushi ga hukuncin Allah ta'ala da manzon da manzon shi kan kaza yace a shi kaza ne kawai shi bai da ba kaza ne yace to amma qur'ani an faɗa haka ba yace shi bai da ba to shi ma ya shiga cikin wanda yake ilhadi gami da wato littafin da Allah ta'ala ya saukar daga cikin ilhadi kuma gami da abinda Allah ta'ala gami da manzanni shine mu rika bambanta manzanni yan gudawa daga sarar sai su sai da Muhammadu ba ko kuma kai bakin fata karka jin cewa kai annabi Muhammadu na barin fata ne ba kai ba to shi ba wani ilhadi ne a ban kasa diya daga cikin abinda malamai ke kira fandara ne wanda idan mutum yayi irin wannan fandaran zai tashi bai da hujja wajen ubangiji kuma shi ma zai zai shiga cikin dandazon kafirai za su dawama a cikin wato wutar jahannama Allah ta'ala ya tsare mu yadda da muke son mu kai karshe ba za mu iya kai karshen wannan ba za mu zo insha Allah kafin na gaba mu kara yin magana kan wannan ilhadin abin da muka tare Allah ba mu lada abin da muka kuskure Allah ta'ala ya kai mana wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh